الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أنا أنا أوفيس كل بدعة ضلالة يا ساتر وكل ضلالة في النار يا ساتر أكلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama musulunci muna kare jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa da kaddara masa yau muna wuri ne 20 a wannan wata mai albarka wata Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da takwas ga watan uku haihuwar isa ɗan maryam shekara dubu biyu da ishirin da shida ubangiji allah kai mana jagora wannan karatu a cikin sauran da siyama in ban manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne aya talatin da shida yau insha Allah kai za mu ci gaba daga aya talatin da bakwai ko kuma talatin da biyu
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أوفيس فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولا صدق ولا صلى bai gaskata ba kuma bai yi sallah ba walakin kazzaba wata walla amma dai ya karyata kuma ya juya baya kuma zahaba ila ahlihi ya tamakka sannan ya juya zuwa ga iyalansa yana jiki da kai ne wannan sifar shi ne abu jahal ya je gidansa da nuna isa aula laka wa aula kuma aula laka fa aula lalle azabar Allah ce ta kusantanta da kai a yi hakamar insanu shi mutum yana tsammani ne an yi tsaraka guda a bashi shi kaɗai ba wani umarni ba a dora ma kaya ba ba a ce ka yi ba a ce ka bari ba kuma ka ce za ka samu rahama abin da Allah yake da bukata a gurinka ya ce ma ka yi ka yi ya ce ma ka bari ka bari kuma shi mutum idan kana son ka taɓo fushinsa to ka ba shi umarni ka ce ya yi ya tsanuwa ne ya fi ka bar shi ya abin da ya ga dama in kuwa za a bar mutum ya yi abin da ya ga dama to ne bambanci da dabbar daji ba ma dabbar gida ba dabbar daji ba bambanci kenan idan ba a kiwon ɗan adam haukansa ta fi ta dabbar daji idan ba a sa wa ɗan adam iyo to zai kai kansa da hallaka hallaka da ba zai iya fita ba da ka tun da allah ne ya yi ka sannan ya sanya ma dokoki domin ka zauna lafiya dole ku a samu kai yalla ya ce ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى duk inda mutum ya kai da tinkawansa haihuwarsa aka yi kuma da mani aka kinkishi kansa kowane shi alam ya kuri zufatan mai mani yunna ashe shi wannan mai jiki da kai mai ganin ya isa ƙarfinsa ya tada kaya ya karya ashe bai zama mani ba mataki bayan mataki mani gudan jini gudan tsoka sai kuma rai ya goyi baya kowane ya biyo ta wannan matakin kuma kana alaƙatan fasalaka fasawa sannan ya zama alaƙa ya zama gudan tsoka sai aka halitta shi sannan aka daidaita shi kai da ganin mutum ka san wanda ya kirkira mutum akwai hikima Allah madaukakin sarki shi ne gwani sarki shi hikima don haka ya yi mutum ya yi abin da mutum ke takama da shi fadda alamin zozaujai ne azzakar wa tsunsa sannan halitta sai ya sanya ma'aurata guda biyu mace da namiji kowace halitta a bayan ƙasa mace da namiji ne. kuma suna barbara kowa yanzu ba ga wuta nan suna nan banza ba inda ba aure da ba su ga wuta ba dole akwai namiji akwai mutum sai zan haɗu sannan su ba da abin da ake da bukata to haka ma ɗan adam akwai namiji akwai mace kuma dole ɗaya na ɗaya ɗaya kewa namiji yana ɗiba mata matar kewa matar ma tana ɗiba wa namiji kewa idan ba su haɗu ba to hankali kuma tashi ne yau idan aka ce dukiyar ninki nan gaba ɗaya ta kasu amma ba gina kai kaɗai wala ba kawai na dukiya dole sai da mace yau idan mace ce shugaban najeriya gaba daya amma ba ta da miji mulkin bai da daɗi dole sai da namiji a ce ɓangarori guda biyu suna taimake keniya ne ma juna shi yasa ba wani bambanci tsakanin halittar namiji da halittar mace namiji kana da yanci mace ma tana da yanci kana da haƙƙi a kowane domin duk umarnin da aka ba wa namiji ya yi shi aka ba mace ta yi amma Allah madaukakin sarki ya fifi da ɗan adam namiji akan mace saboda shi ne mai ɗaukar ɗawainiyar gida da matarsa da abin da ta haifa duk yana ƙarƙashin sa ne kai ko karuwa za ka zauna da ita sai ka tafi nauyi ta ballantana ma kai ka kawo za ta ce ta dole Allah ya fifita dan ta gane ita a ƙasa take shi kuma asabe shi amma halitta ɗaya ce domin daga jikin annabi adam aka halitta hawa sannan suka haɗu suka samai da zuriya sai Allah ya ce a alaita zalika da qadir ala an yalmut yanzu ne wannan aikin ba shi da ikon raya da wanda ya mutu shi bai ya halitta da halittar da tayarwar wacce ce ta fi wahala tayarwa halitta ta fi wahala akan tayarwa daga wanda ya ta wanda ya halitta yana da ikon ya kaya sai Allah ya ce mun kawo karshen karatun wannan sura mai albarka ta sanin kiyama kurakurai da muka yi a ciki na karatu ko fasara ko bayani Allah ka yabe wani shi wanda kuma makaranta daidai muka fassara muka yi bayani daidai Allah ba ɗaya ne daga wajen mutane ko daga wajen ka Allah ka sake fahimtar da mu abin da mu sani ba Allah ka ba mu ladanka da kuma ikon aiki insha Allah za mu ci gaba a sura ta gaba suratul insan ita wannan suratul insan a Madina aka saukar da ita kuma ta sauka ne tana bayani akan kwalala na alubaiti alubaiti akwai alibin da misali a ciki akwai fatimar da zara a ciki akwai alifan da hussein a ciki suna da yawa a bayan sassanata da ayoyi talatin da ɗaya ne bismillahi rahman rahim بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا hal ata alal insani kaji ata alal insani hal anan tana matsayin kwari hakika ai labari ya zo a kan mutum wane ne mutumin annabi adam hinun min ad-dahri wani lokaci can labari can talata ne lan ne kun ce amma da kura ba a matan shi ba bai zama wani abu abin ambata ba tun talata ne da ba shi bane da wata halitta ce a bayan kasa sannan aka zo da shi aka halice shi Allah ta yi inna khalaqal insana sannan mu ne maka halarci mutum shi annabi adam an halice shi daga ƙasa sannan sauran mutane aka halice su daga gudan digon maniyi min nutfatin daga maniyi amshajin wanda yake gauraye ga maniyin namiji ga kwan halittar mace idan suka haɗu Allah sai ya ɗauki wannan halitta sai sa a cikin mahaifar mace a nan za ta girma Allah ce naftalihi sai muka jarabce shi faja allahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji mai gani da aka jarabawa akan ɗan adam ba za ta kare ba ana jarraba mutum ne gwargwadon imaninsa shi ta jarrabawar annabawa ta fi kowa da mutum girma a cikin mutanen ma wanda ya fi ƙarfin imani shi ne zai fi ɗaukar jarabawa mai girma don shi ne zai fi samun lada mai yawa Allah ya ce إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا inna hadainahu sabila lalle mun dora shi mutum akan hanya ta farki madaidaici ya riga nasa in ma shakaran wa in ma kafura ko dai ya gode wa Allah ko ya kamu manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallama duk wani abin haihuwa ana haihuwa sa ne a matsayin musulmi sai dai idan ya girma iyayensa su canzawa addini ko su mai da shi ba majusi ko su mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba balasari amma a musulmi yake haihuwa da haka yanzu zaɓi ya riga naka an baka damar ka allah ya baka zaɓi ya halicce ka ya ɗora ka akan hanya daidai akan hanya aka haife ka kuma akan hanya ka girma lokacin da ka balaga sai ka zaɓa wa kanka ina kake ganin ya fi maka ko ne ka ɗauki hanyar dama hanyar mutanen kirki don ka sadu da Allah lafiya ko dai ka ɗauki hanyar hagun hanyar marasa kirki don in ka je layira ka shiga azaba da ka Allah ya baka damar ka idan ka ɗauki hanyar hagun ka je ka shiga azaba kar ka ɗauki Allah don ya gaya maka ya halice ka ta hanya daidai sannan ya baka zaɓi kuma kai ka zaɓa kanka halaka da ka duk wanda ya mutu ya shiga wuta shi zaɓar kansa duk wanda ya mutu ya shiga aljanna shi ya zama rufar sarka sai Allah ya ce inna atanna lil kafirina salasila lalle mun yi tanadin sarka wa kafirai wa aglal da kuma kukumi wa sa'ira ga kuma sa'ira wutar sa'ira tana jira ga sarka ga kukumi ga wutar sa'ira tana jira ga duk wanda ya juya baya Allah sai ya ce إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها Allah ya ce تفجيرا innal abarara lalle mutanen kirki masu bin Allah masu kiyaye dokokin Allah waɗanda suka zaɓa wa kansu saduwa da Allah lami lafiya ya shira bole min kasi a lahira suna sha ne daga wata ƙwarya kana mizajuha kafura me suke sha ƙwaryar giya kuma wannan giyar abin da aka gaure giyar da shi kafin ne yana da ƙanshi ƙanshi mai daɗin sansana ba kamar irin giyar ka ta nuna mai wani ba a bar ƙazanta ba ainihin ya tarar da hali ba da wani ido ne idan ruwa ne da yake ɓuɓɓuwa ta nan bayan Allah suke sha yi fajiro na hakan jira wannan idan ruwan yake ɓuɓɓugo da wannan ruwan giyar ɓuɓɓugowa da haka Allah ya riga ya tare dawa bayan da rabari na'am يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا sai da ali Allah ya kara masa yadda da matarsa fatima sun yi bakance ma Allah na azumi na kwana uku bayan sun ɗauki azumin farko lokacin shan ruwa ya yi babu abin mu da baki sai wata waina ko mata da kuma sun sa a gaba za su ci sai suka ji mai bara a waje yana bara miskin miskin ga talaka wa zai taimaka wa talaka sai suka haƙura suka ba shi ba su ci ba kaje gari suka dauki na biyu abin da ya faru jiya shi ya faru yau an zo za a ci abincin sai suka dana ta waiti ga maraya mai musayin da ci wa zai taimaki maraya suka dauki abincin suka baya kwana nan kuma haka ya faru za a ci abin asir asir kamamman yaki wa zai tafi kawon yaki sai suka nufi abin da suka baya kaji gari suka tashi ba karfi don babu abinci haka suka tallabi junan suka je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da kai juna suna da yi manzan Allah ya tarbe su me ya faru ya tashi kenan sai ga malaika da sako yufuna bin nazri suna cika bakance ne waya safuna yawman suna jin tsoron wata rana suna jin tsoron wani wuni kare sharruhu mutasira sharrin wannan wunin tarfafi ke wa imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da suna son abincin suna ciyar da wa miskinan wa yatiman wa amira suna ce da miskini suna ce da maraya suna ce da kamamin yaki inna ma yusul wajala har ma suke cewa muna ciyar da ku ne dan neman lada a gurin Allah na la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatar ku kun gode ba ma bukatar wani sakamako a gurin da ka in za ka yi kyauta ka yi tsakaninka da Allah dan Allah ya baka lada ba laifi ba ne wanda ka ba shi a kyautar ya ce maka ya gode ai annabi ya fi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya muku abin kirki ya muku abin alkhairi to kuma ku saka ta masa in ba ku da abin sakanta masa to ku yi ta masa addu'a har sai kun gane amma dai abin bukata shi mai kyautar ya san ya yi dan Allah ne ko a ce masa an gode ko kar a ce masa an gode ba zai damu ba da Allah ya ce إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا inna da kafa min rabbina lalle mu muna jin tsoro daga ubangijinmu yawman tsoron wata rana kam yawman abusan kamtarila ranar da za ka ga fuskar mutum nan mutum ya tattare idan ya kaskance fuskar mutum ta tattare muna yara muna kwalitaka muna da kwalama da wannan barar ku inna na tsawon yaron da na yawan abokan kam waya ma kai da ne za ta tsalla maka amma kana kan kamfin da za ka dubi ta lalle mun ta ɗauka wa qahum Allahu sharra zalika al-yawmi Allah sai ya kare su daga sharrin wannan wunin wala qahum nabaratan wa surura sannan Allah ya jefa musu farin fuska da farin ciki fuskar farifat akwai nutsuwa sannan a zuciyar tana cike da farin ciki don me da sun yi biya da Allah zai yi وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
Wa'a wata zahun bima sabaru jannatan wa harira dalilin haƙurin da suka yi Allah sai ya sakanta musu da wata aljanna da kayan alhari muttaki da fiya al'awari a aljanna suna kishinke a kan karabu na girmamawa la yawni fiha shamsun wala zamharira a cikin aljanna da aka musu kyauta da ita ba sa ganin rana ba sa ganin za- zafin ranar ba ta taba cikin su ka sa rana tana kwada cikin na rana haka ne in kana ta rana to alama ne ka ta wahala Allah ya ce ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيرا wadaniyatan alaihim zilaluha inuwayin wa'annan bishiyoyin kusa kusa suke wa bulilat tutubuha tadlila ya'yan marmarin an hore musu ita matukar horewa wa yusafu alaihim bi aniyatin sannan ana gewayawa a kansu da wata ƙwarya min fiddatin ƙwaryar an yi ta ne da azurfa wa kawabi sannan ga kofofi kofi kayan kawari da kofin kuma na tangaran ne ga kofin tangaran ga kuma tambula ko kuma jog ga ƙananan kofi ana zagawa da su ana misali sai yake
قوانير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا kawari ita wannan tangaran din min fitatin an yi ta ne daga azurfa a kaddaruwa ta kadira ita wannan tangaran din ko kuma kofin cike suke da giya amma ba sa zuba wasu kawai fiya kasar kani bi zaji ba zanjabila ana tayar da su wata irin giya wadda ake hada ta da citta ainihin fiya su san masan sabila daga wani gidan ruwa suke kowa wanda wani gidan ruwan ana ce masa san sabila sallah ke cewa ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا wa ya tsohu alayhim wilidanu ga kuma yara matasa suna kewayawa a cikin mukhalladuna sa'o'in juna idza ra'aytahum idan ka gansu hasibatuhum lu'lu'un madura sai kai tsammani wani lu'lu'u ne wanda aka ajiye shi aka tanade shi wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka gani ka san akwai mulki a nan akwai karramawa a nan akwai karamci a ciki Allah zai yi عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا قهورا aliyahum a samansu kuma siyabu sundusi ga tufafi na sundus kudurin kore wani tabarka sannan ga dibas crown zanko da kullu a sarura mai fizza sannan sun yi ado da shi wannan zankon wanda aka yi daga azurfa wata tsawon marafuhun sharaban tahura kuma ubangijinsu ya shayar da su wani abin sha mai tsarki allah ya ce إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو Allah ce كفورا inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura wannan shine sakamakon ku, don kun yi aikin da Allah zai gode mu aikin da Allah zai gode ma ba wai Allah zai amfana da aikin bane ballantana ka ce dan ya amfana ne ya gode maka a'a godiyar da Allah ya yi ma dan ka umarninsa ne ya ce kai kuma kayi zai gode maka ai ko dan ba da ka ba gona ya nome maka sai ma aiki mai kyau za ka ji daɗi ko za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ila in ma da ƙari ka ƙara masa to Allah ya ji daɗin aikin da kai ne ba wai dan aikin zai amfani shi ba a'a, dan ka masa biyayya ka nuna shi ne sama da kai inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila mu ne muka saukar maka da qur'ani saukarwa fasbi li hukmi rabbika ya muhammad ka yi haƙuri game da hukuncin ubangiji wala su tsayi minhu atiman au kafura kada ka yi biyayya daga cikinsu ga mutum mai yawan aikata sabo ko kuma kafiri shine abu jahal abu jahal wane wa mahaifin manzon Allah sun so mato ya yi aflani amma manzon Allah bai huta ba a hannun abu jahal ya ba shi matsananciyar wahala bai ji daɗi da shi ba duk da kasancewa ɗa a gare shi wata rana manzala ya tara mutanen maka ya ce yanzu idan na ce ga mahara nan a bayan dutsen nan za su kawo muku hari za ku yadda ya ji hana mai yadda bayan ba mu taɓa su maka da karya ba to in haka ne me yasa idan na ce ku bauta wa Allah za ku bi sai abuja da miki تبا لك لهذا جماعتنا او لهذا دعوتنا سر da kai ma dan wannan kake ba banza Allah shi ki kare alfa amma Allah shi kare ki kare kare banza Allah Allah shi ki kare banza Allah duk abin da ka nufe shi ko wata magana ko nufin wani aikata maka mummunan aiki Allah zai kare Allah bai bar Abu Jahal ba sai dai maka rafi kafar ya da abin da ko wata daga manzan Allah kar ka yi biyayya wa kafirai idan aka yi manzan Allah umarni umarnin ya shafi har al'ummarsa daga duk inda wani kafiri yake da kafircinsa a lokacin da ya ma umarni dan shi oganka ne mai gidanka ne kuma umarnin ya saba ma jami'a karka yi ina ne kore ka wani ake yi in yi kore ka sai ka mutu da ka mun ka zo gudu da kake ciki da ka yanzu oganka ne ya ce kira min karuwa ka ce ogaran ka ne ba zan yi kai hakuri addini na ya hana ni je ka zo min giya ranka ya kai hakuri addini na ya hana ni amma idan ka ce za ka yi biyayya a kan zaɓen Allah Allah ko zai jarabce ka kai ka kai gurin a ɗauke ka bukata ka wuri biyawa amma idan ka kiyaye dokokin Allah kar ka ji tsoron kowa kar ka ji tsoron komai wala hukuma da gafarta masa daga cikin maganganunsa ku ba wa mai girma girmansa amma kar ku ji tsoron kowa wajen faɗin gaskiya yalla ya ce واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا wasu izinin rabbaka rabbika ka ambaci sunan ubangijinka bukuratan wa asila safi da marafi a wa min al-layli fasjud lahu da dare kuma kai mai sujada kai kiyamul layli wa sajdu laylan tawila kai mai tasbihi dare mai tsawo inna haula kaga waɗannan mushrikan nan muhimmun al-ajala su duniya suke so to tun da ka gane duniya suke so sai kuma kuma lahira wai zaruna wa ra'ahum yawman tsila kuma a gaban su sun bar wani wuni mai nauyi shine tashin alkiyama duk mutumin da ya sa neman duniya a gabansa baya hutawa da yana neman kuɗin da kuɗin sun taru duk ba in yana neman kuɗin hankalinsa a tashe ki ya kasa ci ya kasa sha ya kasa sa riga da kyau idan kuma kudin sun samu yanzu ƙari yake bukata wannan da ya samu bai ishe shi ba ba wani abu da yake wadatar dan adam a bayan ƙasa in ba ƙasa ba sai ran da ƙasa ta suka batunsa a kabari ranar zai wadata amma in yana raye in duk duniyar da ya fi kowa kuɗi su yake ƙara shi ya sa jama'a duk mutumin da ya auri duniya duk mutumin da ya auri duniya ko shi lahira ko zai labari bari zama lahira idan ka auri duniya ba wai kowanne mai kuɗi ba ne yake zama a cikin halaka ba a'a akwai mutane fara akwai mutane kirki akwai wanda yake amfani da kuɗinsa dai mai shiga aljanna akwai kuma wanda yake amfani da kudinsa zai shiga wuta akwai wanda yake amfani da kuruciyarsa zai shiga aljanna akwai wanda yake amfani da kuruciyarsa kuma zai shiga wuta kowane bangare akwai na kirki akwai na banza amma dai babu lalatacce kamar matashin da ba shi da sisi ba ka da komai kuma ba ka neman komai kuma kake sa kanka a wahala ka zo ka mutu a duniya ba ka mallaki komai ba sannan ka je lahira ka tafi kanka kuma a gidan wuta Allah ka waka Allah ya ce نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه nahnu سبيلا khalaqnahum wa shadadna athrahum mu ne muka halitta su sannan muka kawata halittar tasu muka halitta su muka mai da su kyawawa wa idza ina inda mun so baddalna amsalun tabdila sai mu tattauna su idan Allah ya ga dama sai ya ce wannan halittar da yayi yanzu ba ita yake so in shafi zai kawo ta da ba annabi adam ne ya saba ta ba akwai wasu kabila da suka zauna a bayan kasar da suka saba wa Allah Allah ya shafi su sannan ya kawo dan adam ya zaune da shi a duniya suka zama kalifan Allah suka mai wa'ancan waɗanda Allah ya shafe su lokacin da Allah ya nufin halittar a annab Adam ai mala'iku sun kai koki ya Allah yaya za ka yi wata halittar da take barna ko za ta yi barna a bayan ƙasa tare da zubar da jinadi a ni na san wani kokari haka Allah ya gaya to koma yaya ne dai duk abin da za ka halitta min fi sanin ku a lokacin da Allah ya halitta annabi Adam ya gaya wa annabi Adam sunan duk wani abu na duniya da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ya gaya wa annabi Adam sunan yanzu da annabi Adam zai zo duniya in ya ga wayannan sai ya tuna sunan Allah ya gaya wa lokacin akwai waya ne babu waya amma wallahi Allah ya gaya wa sunan ya kuma gaya maka amfani da ka duk wani abu al-musammayat duk abin da ake ambatan a duniya Allah ya gaya wa al kuma sai da yazo gaban aljannu da mala'iku da sahi dalla dalla wannan kaza ne ya'ya na za su amfani da shi wato ya faɗa abin ya faɗa kuma amfanin abu Allah ya ce inda musu kuma sai mu shafe ku mu kawo wasu inna hadhihi tazkira wa wa'azi ne faman sha'a ta kana ila rabbihi sabila wanda ya so ya riƙe hanya mai kyau zuwa ga ubangijinsa ya riga na kuma Allah ya ce وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما wa ma tasha'una ba wani abu za ku so ba abin da za ku so illa an yi sa Allah sai Allah ya so shi inna laha kana aliman hakiman lalle Allah ya karance masani ne mai ilimi ne mai hikima ne yudkhulu man yasha fi rahmatihi يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما yudkhulu man yasha fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya so cikin rahamarsa wa zalimina adda lahum azaban aliman su kuma azzalimai Allah ya yi musu tattalin wata azaba mai radi idan alkiyama ta tsaya jama'a ka yarda ko kar ka yarda bawan Allah ne kai kuma ka yarda ko kar ka yarda za ka mutu kuma za a tashe ka kuma za a ma hisabi hisabi na adalci duk yadda ka tsinci kanka kai ka kai kanka idan ka samu rahama ka gode wa Allah aikin Allah ne ba aikin ka bane domin shi dan adam kullum bai jawo kansa sharri ne, kuma bai sa kansa a halaka ne in Allah ya ga dama sai ya kare maka sharri sai ya kau da kai daga halaka ya sa zuciyarka ta yi saurin fahimtar abin da ake gaya maka in aka ce maka Allah ya ce nan da nan za ka yi daga karba in aka ce maka Allah ya ce ka bar abu a guje za ka bari wannan za ka zaɓe na Allah jama'a alkiyama ta kusa tun bayyanar annabi isa Allah ya ce masa shi alama ce ta jin alkiyama annabi isa tsakanin annabi isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu shekaru ɗari biyar yanzu kuma manzon Allah barinsa duniya wannan hijirar da muke faɗa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai barinsa maka ne zuwa madina banda shekarun baya kaga an ka kirga shekarun baya shekarun baya akwai shekara arba'in to ka haɗa ta da wannan kaga shekarun sun karu ka hada da shekarun ɗari biyar ɗin annabi a tsakanin da annabi isa kaga shekarun suna da yawa to duk wannan lokuta lokaci ne na ƙarshen duniya in kuma ka gane ƙarshen duniya ya kusato ƙarshen duniya ya hararo tumurin duniyar aji ka rage ta ba dama ka raba ɗan adam da san duniya amma ka rage dan baka sani ba gobe da ko jibi duniya za ta tashi baka da masani domin daga cikin alamomin da manzo Allah ya faɗa har manyan ma sun fara zuwa ƙanana sun mutu sun zama labari yanzu manyan muke jira su gama haduwa ba ka san lokacin haduwa su ka rage san duniya idan ka rage san duniya sai ka samu zaman lafiya a duniya amma idan ka ci a'a kai duniya ce a gaban kai ta kare zalla za ka halaka za ka halaka ai neman duniya ne zalla yasa Allah ke jarabtar mu da shugabanni matsayata don duniyar kawai suka sa a gabansu duk inda suna da biyan bukata za su taka kowa sai bukatar su ta biya za su yi komai sai bukatar su ta biya su yi tsaki su yi duk abin da za su yi sai bukata ta biya mai san duniya ne ke da wani dalili to kai da Allah bai sa kana wancan layin ba kana layi na ƙasa ƙasa ko layi tsaka tsaki haƙura ka yarda da inda Allah zai da kai ka yarda da inda Allah zai da kai Allah ubangijin ka dai halice ka ya fi ka san kanka wallahi ba zai zo ku shiga wahala ba za ka yi kaɗan adam ya shiga wahala ko a nan duniya ne shi yasa kansa wahala da za ka kwana baka ci komai ba ka kwana kana jin yunwa sannan ka a wahala kake ba wahala kake ba yanzu ka je ka samu wanda yake hannun yan ta'adda da kai da ka kwana kana jin yunwa da shi da yake hannun yan ta'adda dan Allah a cikin iyasu shi na cin wahala shi na cin damuwa kai kana wuri yunwa ce damuwarka to wallahi yau kuma kuma gobe za ka ci wallahi in baka ci ba yau gobe za ka ci Allah ba zai barka ba ka samu mutanen da garin su ake yaki su ba ta abincin ma suke ba tukunna ina ma abincin yake ina za su gan shi su ta ransu ma suke kai garin ka lafiya kalau ba abin da ya same ka kukan yunwa ne kuma na tabbata waɗanda za su ci abinci sau ɗaya a wuni sun fi yawa akan masu kwana ba sa ci haka ne waɗanda za su ci abinci sau biyu a wuni suna da yawa wani mako uku ne ya ci abinci ya ƙoshi amma yanzu ya fito waje na kuka talauci akwai na fiye ka ci abinci ba ka ƙoshi ga rigarka har da guga ga hularka har tana kyalli amma ka zo kana kukan talauci to kake gaya wa wanda kake gaya wa din zai ma magani idan amfani ɗaukar matsala ka taimaka wanda ba zai magance maka matsala ba ai idan kana matsala kana ɗaukar ka kai matsala kai ne gunda za a magance maka mai magance kuma yana nan wallahi ɗauki damuwar gaya wa Allah sai ka samu biyan bukata mun kawo ƙarshen wannan suwa ta insan kurakuran da muka yi na karatu ko fasara ko bayan ana kaya da wani wanda kuma muka faɗa ne Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ladarsa Allah ya ƙara fahimtar da abin da ba mu fahimta ba za mu yi suwa ta gaba sosu musalat ita kuma wannan sura makiyar tana da ayyukan daidai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا التي والمرسلات عرفا wajen suka ce abin da ake nufi iska Allah ya yi rantsuwa da iska wasu suka ce a'a abin da ake nufi mala'iku wal mursalat da urfa Allah ya yi rantsuwa da mala'iku Allah yana da iko ya rantsa da duk abin da ya ga dama don komai halittar Allah ne amma mutum musulmi in zai yi rantsuwa ya rantsa da Allah wanda duk ya yi rantsuwa da wani Allah ya zama mutum da wanda zai rantse da shehu da wanda zai rantse da babansa da wanda zai rantse da annabi da wanda zai rantse da aljani da wanda zai rantse da faran kwasa duk da su wata rana shehu su masu sun zama ga su ita ya je gidan mai ya sai mai sai ga wani a zai sai link ne ko a doya ce kai nawa nawa ne jiwa sai ya faɗa gaskiya mutum wallahi gaskiya ne gaya ma wallahi gaskiya ya ce zai da faran faɗa a malai akwai hadiri a gani akwai hadiri a gani shi ya fi tsoron faran faɗa kan Allah saboda da bai san Allah ba wanda ya san Allah shi yake jin tsoron Allah wanda duk bai san Allah ba ba zai taɓa jin tsoron Allah ba waɗansu magidanta sun tafi daji da yaron ɗaya ƙarami suna aiki a gona shi kuma na yawo ya je karkashin wata shiya sai ga zaki da shi da matar su je suna zaune suna wuta yaron sai lallaba sai je zo da kuka da shi sai kama gashin bakin gashin bakin zaki yana ya yana wasa da shi kana ganin wannan yana ma wasa da halitta a aiki da wata jiki zan da wani inda zan na wani tsoron ba yana ta wasa can iyaye sun gama aiki za da kaiwa ne kai wasu kai mutum zagawa sai suka hango yaro a gaban zakuna guda biyu na zaune ai suna ne kowa kowa da rubar ya ya ya ya ya ce mai ne ba ta yaro ake ba ya ya ce gani shi kawai da sun sani abin da ka sani shi kake jin tsoro amma duk abin da baka sani wallahi baka jin tsoron Allah ya ce fal'asifati asfa Allah yana rantsuwa da iska ta guguwa akwai iska ta guguwa wanda take zuwa ta ɗebo rairayi ta rinka juyawa wannan tana tunasara Allah yana rantsuwa da ko iska ko ruwa ko mala'iku shi ma malamai bakin zubido da yawa nan falfarika ta farfa Allah yana rantsuwa da mai raba ƙarya da gaskiya فالتاليات ذكرى أذن أو نذرى ليه جواب الحكمي
إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقدت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الجواب القبلي التي إنما توعدون لواجه lallai abin da aka muku alkawari sai ya uku alkiyama ce to sai ta zo fa idan nujumu tumisa yayin da taurari aka shafe hassansu wa idan sama'u furija yayin da sama aka tsatsaga ta ta yi ƙofofi wa idan jibalu nusifat yayin da duwatsu aka nike su wa idan rusul uqidat yayin da manzanni aka tattara su biyayyar ujilar saboda ni ga wata rana za a tattara su miliyan kasu rana rana bakariya da gaskiya wa ma adara kama yau fasli mai ya zarar da kai abin da ake cewa ranar rarrabewa wailun yau mai izinin mukasiri kalmar azaba a wannan rana ta tabbata ga masu karitawa za mu tsara insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh